بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الباكر لما أغلق والهادي لما سبق ناصر المجد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من ذلك نعم
يا أيها الذين آمنوا إنما الفضل والتنسيق والإنصار والأملاك ذكر من عمل الشيطان فإن تكونوا أعجبتم إليه تبارك وتعالى يشوى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رزق من عمل الشيطان يا كل ذلك الإيمان حقيقة هي المسكر معنى أبو ميسامي الذي يخامر الأقل والذي يريد حنكلي shi ba sai abin da aka ayyana aka ce biya ba ne ya zama biya a'a kullum kiran haramun duk abin da zai yi wato zai sa mayi zai sa ka mayi wannan haramun ne sunan sa biya wani mai tur da kuma tata shi ne alkimaru kenan yawwa almam shi ne wasi shine daga kamar wato Allah ke nan zulma lagi shine abubuwa da ake yi na wasa wanda wani mutum zai kawo an sa kuɗi a cikin wannan sha'anin tatan in dai har ya zamo shi kimar ɗin an sanya kuɗi a cikinsa to wannan ijima'an a gurin malamai haramun ne ya zama kimaru shi ne maisa idan ya zamo kuma ba a sa kuɗi a ciki ba kawai abu ne ake yi wanda ya zo da sigar cacan to wannan akwai saɓani gurin malamai ko dai haramci ko karhanci in ya zamo kuma a'a zai janyo har a tauye wata farilla daga cikin farillan Allah to wannan shi ma ya zama haramun shi mai suru shi yasa Allah ya ce hakika giya wal mai suru da caca wal ansab shine al asanam shine gumaka wal azam wal wal azalam idahul istiqsami kenan akwai kyamari wanda su a can jahiliya suke yin kamar istihara su da su na jahiliya abubuwa ne ake samu kamar wasu itace ne shi wanda yake yake tsaye a nan kofar Ka'aba yake gajin Ka'aba to a hannunsa abin yake idan ka zo za ka yi wani abu a jikin ɗaya an rubuta yi a jikin ɗaya kuma an rubuta kada ka yi saboda haka idan ya zo ya girgiza ya jeho abin abin da wannan istiharar ta bayar to za a yi amfani da shi shi ne ya ce rilson kowane ɗaya daga cikin waɗannan rudton datti ne ma'ana habisun mustaqbarun min amalin shaiɗani datti ne abin kyama daga cikin aikin shedan allazi yuzayyinuhu wanda shedan yake kawata shi fajtanibuhu dan haka shi rujusun din nan kowanne daga cikin nan rujusun ne dan haka ubangiji yace kun nisance shi da giya duk abin da zai sanya hankalinka ya tafi wannan giya ne hamur ne yanzu kamar kwaya da yan yi ake amfani da ita ko irin magunguna da mutane haka kawai mutum zai samu ya yi amfani da shi ya shashi don hankalinsa ya tafi to wannan duk haramun ne duk mai yin haka ya aikata haramci su wiwi su sholiso da sauransu ko menene inda zai sa mayi kullum muskirin haramu haka manzon Allah ya faɗa ko kuma gumaka ko kuma shi sha'anin caca ɗin nan ko kuma al'azalam ɗin nan wannan camari wanda suke amfani da shi a jahiliya to akwai kuma irin ma na yanzu shi azalamu ɗin yanzu abin da za ka yi kai amfani da shi kana neman bincike akan gaibu ai kaga wannan shi ma azalamu ne ai azalamu ne babu kyau an san istihara ta shar'an wadda shari'a ta ce a zo da ita ga ta nan wadda ta zo a cikin hadisi sahihi wadda manzo Allah ya faɗe ta za ka yi sallah raka'a biyu kai Allahumma inna nastakhiruka ita ce wadda sunna ta zo da ita amma abin da zai zo ana binciken gaibu ko abin da za a yi nan gaba wannan gaskiya dai a addini a zo ana binciken gaba ko me za a yi kaza gobe me za a yi kaza da kaza wannan babu shi yasa kan ibn aba'illa yake cewa tashawufuka wato mutsin kayanka fi malaka min alquyubi akan abin da yake tare da kai na aibobi shi yafi alheri akan ka dinga tsin kaye abin da yafi gare ka gwanda ka tsaya ka dinga ka dinga tono aibin kanka kana ganin aibubukan kanka dan ka gyara da ka tsaya kana tunanin aibu kana bincike akan abin mugayyabatu wanda Allah ba zai tambaye ka wannan ba ba zai zamo ma wata alheri a cikin addininka ba ko ga waninka to yanzu ka binkito wani ba shi da lafiya ai wani neman jifa kana ta kwakule sai an gano waye to dole ne ka gano kuma duk abin da gano wani abin ƙarya ne za ka gani tun da ai kai ba ka ga matsara kakakken da komai naka ko mafakinka zai zamo gaskiya ba mafarcin annabawa shi ne gaskiya amma kowane ne kai in dai ba wanda ya tsarkaka ya tsarkaka yake kan warasa sosai daga shugaba ba sai shi dan ya zo dinga wasa da kai shine yace Allah yace fastani buhu kun nisance shi shi wannan rujutin ayu ar-rujsa al-mu'abbar bihi an hadhihi al-ashiya'i an tafa'aluhu kun nisanci wayannan dan kada ku aikata su la'allakum tuflihuna ko cewa ku za ku rabauta shi yasa ita wannan ayar ita ce ta zo ta yi haramcin giya ga baki ɗaya kaga da farko farkon zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama madina a lokacin ba a haramta shan giya ba a ba a haramta shan giya ba lokacin in ka sha giya daidai kake da ka sha wani lemon ka ko ka sha ruwa to daga ba sa ba sai suke tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallama akan sha'anin giya shikenan sai wannan ayata cikin bakara ta zo yas'alunaka anil hamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambaye ka ya rasulullah game da sha'anin giya da caca ka gaya musu akwai amfani gare su kuma akwai zunubi a ciki amfanin mai cinikin ta zai ciniki zai samu kuɗi ƙarshen ta wanda zai sha ta masa wani magani da sauran amfanuka ga kuma rashin amfani a ciki saboda haka da wannan aya ta sauka wasu sun kyamace ta wasu kuma basu daina sha ba shi yasa yana nan cikin sahih bukhari ko san da aka yi yakin udu akwai daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallam sai da suka sha suka sha suka bata yakin amma a lokacin sunan ta ruwa a fahimta ruwa ce ai ba a haranta ba Allah bai ce kar a sha ba to sai daga daga baya kuma sai wannan aya ta zo kuma ya ayyuhallazina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون to daga nan shikenan sai suka daina shanta wasu wasu damun sun janye wasu kuma sai suka janye mata sai in suka in sun shata abinda za ta sa su zai kai har lokacin sallah to ba za su shata ba to ana nan ana nan ana nan wata rana sayyidina wato Ali ɗan Abu Ɗalib ya ji ya yanko ciyawa ya samu wani wato raƙuminsa da ya samu a cikin ganima ta badar yana ciwata yana ba shi abinci da niyyar zai sai da shi zai amfani da shi gurin walimar aurensa da sai da fadima a shekara ta biyu da hijira to sai sai na hamza ya zo lokacin ya sha ita wannan ruwan don a lokacin sunanta ruwa yana zuwa sai ya ɗauki wuƙa ko takobi da yi kan wannan raƙon na sayi na alifis datse masa toronsa ƙarshe dai sai yanke wannan raƙumin raƙumin nan ya faɗi sai na ali da ya ga haka kawai sai to gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai samu shugaba alaihi salatu wasallam tare da wasu ba'adi daga cikin sahabbansa yana zuwa sai yake gaya wa shugaba ga abin da ya faru ga abin da sai da na hamza yi to an ce a nan ne tun da aka yi wannan kasan ubangiji ta baraka wata ala Allah yana kishin shugaba to an ce sai sai da na hamza ya shigo yana shigowa sai yake cewa hal amtum illa abidul la'abai yanzu duk wanda yake nan ai bayin babana ne kuma wannan abin da ya sha ne sa shi ya faɗa haka to kasan kuma Allah ba zai bari ba ai yana faɗan wannan an ce shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi sai ya fito daga inda suke zaune amma ya fito haka ya dan juya musu baya ya dan juya bayan sa haka kamar da baya da baya haka shugaba ya dan juya baya alaihi salatu wassalam malamai sun ta bayanin akan sha'anin wannan kamar juyawar da aka yi to daga nan ne sai kuma wannan aya ta sauka sai aka haramta magiyar gabaki daya aka ce gabaki ɗaya ma fashkin buhu ku nisance ta shine anas ya ce lokacin da wannan aya ta sauka muna gida su dalhatu ina ta zuba musu ita wannan ruwan ina ta shayar da su suna sha ana cewa ga aya ta sauka an haramta shan giya yace a ranar muka rinka fito da tulunan giya muna ta watsarwa a wannan rana a madina duk kof gidan da kaje za a ga tulun jiya an fasa shi an watsar da shi ta ji sahabbai ana cewa kaza a take za su to haka ake so ana cewa Allah ya ce shugaba ya ce to zartu shi yasa yana daga cikin hadari kar ka zo kuna magana da dan uwanka ya ce qala Allah qala rasulullahi ka ce to ai kaza a'a ana cewa annabi ya ce yi shiru ɗayan aka ce shugaba ya ce kuma an gama magana to Allah ya ce ka ce to ai malam wani ba an ce annabi ya ce ka ce malam wani ya ce ai aka ce annabi ya ce Allah ce to yi shiru in ma da wata magana bai fuskanci kaulin ba to ka girmama wannan fadin na annabi da fadin da aka fada na Allah sai ka shiru tukunna yawa to shine to mu je
إنما يريد الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء في الأرض والميت ويصدهم عن ذكر الله ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون إنما يريد الشيطان an yi wuƙi a bai na kuma al'adawata wala bagada'a. Haƙiƙa da shi shaiɗan yana nufin ya afkar da gaba da ƙiyayya tsakaninku, filhamar wala mai siri a cikin sha'anin giya da kuma sha'anin caca, iza a taitumuhuma lima ya hasuli fihi ma mina sharri wal fitani idan kuka zo wajen giya da wajen caca. Shi yasa ba inda za ka ga wato fitintunu suna motsawa da adawa irin a mahallin giya ko mahallin cata na farko za ga akwai da mutane to ita giya ai hankali ya tafi ba a ba shirman da ba za a yi ba yanzu da mafi aksari abin da yake faruwa a yanzu na ta'addanci da ake da kwace-kwacen waya da menene da ake duk giya ce duk maye ne masu yi za ga kwaya suke sha kwaya suke sha suke abin da suka ga dama hankali ya tafi shi yasa yana daga cikin makasudi na shari'a daga cikin makasudu na shari'a abin da shari'a take tsarewa ta kiyayewa akwai hankali duk lokacin da aka ce an kawar da wannan tsari kuma kowa yana shaye-shaye hukuma al'umma sun ba da damoyi kowa ita shaye-shaye to komai rushewa zai in ba hankali ina sha'ani mala ka ji da abin da Allah yake shedan yana nufin ya afkar da adawa da kiyayya a cikin sha'anin giya da caca ko koken ce ita ma duk giya ce tunda za ta sanya ka ɗanyi wani yanayi wanda ba yanayin ka ba kana shan ta ƙarshen ta ba abin da mutum ba zai yi ba waya suddakum kuma ya tsare ku bil ishtigali bihima da shagala da su an zikirin layi gabarin ambatan Allah ya hana ku tuna Allah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku karatun alkur'ani duk a cikin sha'anin giya da caca sai Allah ya ce wa anis salati musamman sallah tun da ya ce an zikirin layi ai sallah ta shigo in ka ce zikirin layi sallah ita ce akbar zikirin ma zikiri ce amma su bacin ya ce an zikirin layi sai ya ce wa anis salati musamman sallah habba ha da zikiri ta aziman laha ya keɓance ta da ambato don girmama sha'anin sallah sallah girma ne da ita yawa sallah girma ne da ita isa za ka ga wato shugaba sallallahu alaihi wasallama daga cikin wasiyoyinsa na ƙarshe da yi da al'ummarsa shine sallah as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum sallah sallah ita ce wato abin da yayi nuni ya daga cikin ƙarshe-ƙarshen wasiyoyin shugaba magana akan muhimmancin sallah shi yasa kuma za ga hatta munan a cikin ɗariƙar tijjaniya yana daga cikin babban sharaɗi na farko a cikin ɗariƙar tijjaniya kula da sallah a kan lokaci da yin ta cikin jam'i shi yasa ma in baka riƙe wannan sharaɗin na kula da sallah ba kai ba tijjani ba ne shi ne sharaɗi na farko kula da sallah yin ta a kan lokaci duk salsalolin ɗariƙa na shugabanni in ka duba za ga shi suke gabatarwa a farko kula da sallah saboda in ba sallah ai ba addini in ba sallah ba musulunci fa hal antum muntahuna yanzu za ku hannu an itiyanihima gabarin zuwa zuwan wa ita hamru da maisir ba za ku hannu gare za ku hannu gare su ma'ana yana nufin ko ku hannu gare su kuma kaga anan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ya nuna dan ka san hanin da aka yi anan wajen na haramci ne ba wai hani ne na karhanci ba sai wajen hanin cace da giya sai aka ɗauko wato gumaka aka cakuɗa su kowa da ya san gunki gunki ai shirku ne ai kafirci ne amma a cikin hanin su bacin an ce hamru wal mai suru sai aka batar da gumaka wal azalamu sai aka hada da su don a nuna girman laifin shan giya da kuma ita caca ita kuma caca nan mun yi bayani yawa wasa ne kawai duk wasan da zai zamo za a sa kuɗi kana zaune an ce abin da ya sama ake ce mata maisar saboda a ciki akwai samun kuɗi biyu sirrin cikin sauƙi a ciki kana zaune kawai ka buga ta ka samu kuɗi kana zaune ai abu kaza abu kaza kaza ne shikenan kuɗi su zo kana zaune shikenan abu daidai wasa dai kawai to in dai ya zamo akwai kuɗi a kuɗi ya shigo cikin wasan to wannan haramun ne ijma'an gurin malamai don haka sai mu kiyaye kar a ta shigo mana komai muna fadawa wani zubin sai a shigo mana da na abu ban sani ba ma ko cacacce kai baka san me kake ciniki ba a kawo ma ciniki abu kai baka san me ka siya ba baka san me aka siyar ma ba kai dai ka ba da kuɗi daidai kawai an wani abu an yi ciniki an turo ma kuɗi ban san hukuncin sa ba dai amma dai mu dinga duba dai mu gani yawwa to mu je
وعبدوا الله وحده فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين wa'adiƙun Allah wa'adiƙun Rasula, ku ba Allah, ku bi manzan Allah. Nan wajen duk inda kaga wa'adiƙu yawanci sai kaga Allah kawo annaba a ciki. Duk da cewa akwai inda kuma za ka ji ya ce wa'adiƙun Rasula ɗin kuma bai faɗi kafinsa bai kawo wa'adiƙun Laha ba. Don ya nuna ma cewa shi bin annabi shi ne bin Allah. can wani wajen a cikin Ali Imran kuma ta ce ma man yuti'ir rasula faqad ata Allah in ka bi annabi bin sa din haƙiƙa ka bi Allah din saboda kullum aure guda hadara guda ɗaya ce manzo Allah bawan Allah ne amma hadararsa hadara Allah ce in ka nufe shi shi yasa in kai mun rashin ladabi Allah ka yi wa in ka zo gurin sa ka zo gurin sa nan ne kofar Allah shi yasa Allah kullum sai ga in yana jam'i zuwa gare shi to turo jam'i yake zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine an fuskanci Allah kenan wa atiqu Allah wa atiqu Rasul ku ba Allah ku ba Annabi sallallahu alaihi wasallama wa hadaru al ma'afiya ku ji shayin sabo sabawa Allah fa in tawallaytum an ta'ati idan kuka bada baya ga barin da'ar ubangiji fa alamu annama ala rasulina al balagul mubin to ku sani haƙiƙa dai abin abin da yake ga wajen jakadanmu shugaba sallallahu alaihi wasallama shine isarwa wanda take mabayyaniyar isarwa shine albalagul bayyini wanda za uku alaina kuma sakamanku sakamakonku yana wajenmu na'am
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلا أن اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المؤمنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيبوا wannan ayat ta sauka ne lokacin bayan haramcin giya da caca ya sauka to sai sayyidina abubakar da wasu da Allah ya kare dagare shi da wasu shashin sahabbai suke tambayin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ai akwai ɗan uwanmu waɗanda suka mutu wanda kuma sun shashata wasu ma suna cikin shan ajalinsu ya zo kamar yadda muka bayani sanda za a tafi udu akwai wanda sai da suke takalma lokacin haramcin bai zo ba suka sha giya tukunna sannan suka tafi fagen yaƙi wasu kuma suna cikin sha'anin cacar lokacin ba a haramta ba kuma sun riga sun sun- suka mu- suka mutu a cikin haka shi ne Allah ya ce laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun ai babu laifi akan waɗannan da suka yi imani suka aikata gar- aiki na gari babu laifi gare su fi ma mu cikin abin da suka kai bakinsu aka lumin alhamur wal mai sai da kabla ta harimi abin da suka kai bakinsu na sha'anin ita jiya wal mai sai ko abin da suke na cata suka yi amfani da kuɗin kuma suka ciyar da kawunansu da wannan wannan babu wani laifi a kansu idan mattaqau al muharramata amma idan suka ji sha- sun yi shayin abubuwa wanda suke ababen haramtawa wa amanu suka yi aiki na gari wa amilu salihat wa amanu suka ba da gaskiya suka yi imani cikakken imani wa amilu salihati suka yi aiki kyawawan ayyuka sun mattaqau sannan kuma suka ji shayin ubangiji ne suka kiyaye Allah wa amanu suka kuma yin imani ai sabatu ala taqwa wal imani suka tabbata akan imani da taqwa sun mattaka sannan da suka daɗa kiyaye sha'anin Allah suka daɗa jin tsoron Allah wa ahsanu al'amala suka kyautata ayyukansu kaga nan wajen ya faɗa ya faɗo idza mattaqaw thumma taqaw thumma taqaw hasan uku to kamar kaga yadda wasu malaman suka faɗa kamar yana magana akan maratubu na, na addini kenan kamar na farko wato idza mattaqaw a cikin muqamin islam iza mattaqau na biyu wa mattaqau shi kuma a cikin makamin imani sannan kuma a zo cikin makamin na uku kuma shine cikin makamin ihsani inda kaga hadisin nan da Jibril ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga ya tambaya akan al-Islam ya tambaya akan imani ya tambaya akan ihsan kuma a ƙarshe aka ce fa innahu Jibrilu jaa yuallimukum dinakum ya zo ya sanar da ku addini kaga Islam imani ihsan wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa bi ma'ana annahu yusibuhum ma'ana ubangiji zai saka musu na'am
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الطيبات أيديكم وجاءكم ليعلم الله ودماؤكم يعلم الله من قاتلهم الغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd ai wallahi ubangiji zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu yursiluhu lakum da zai aiko muku min as-sayd na daga dabbobin farauta tanaluhu ay sigara minhu aydikum wa rimahukum wato ubangiji zai jarrabe ku da wani abu daga cikin dabbobin farauta wanda hannuwanku za su iya cin masa kamar ƙanana irin su irin irin kamar wani abun farauta kamar irin su kamar ka ce ko fara ko makamancin haka wanda za a iya kama shi da hannu wari ma hukum da kuma wanda za ku iya cin masa da mashinku shine alkibaru minu kamar irin su jimuna ko manya-manyan abubuwa na daji wanda ba zai yi ku farauto su ba sai da sai da makami sai da mashi to ubangiji zai jarrabe ku da wannan wa kana zalika bil hudaybiya wannan ko a hudaybiya ne wahum muhrimuna alhal lokacin sahabbai suna cikin harama shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fito ya nufi maka a shekara ta shida da hijira da sahabbai kimanin mutum 1400 da 400 to an sani kuma ubangiji tabaraka wata'ala duk ya haramta ga duk wanda ya dauko haram niyyar harama da hajji da umara kana shiga cikin harama to an haramta ma farauta daga cikin abin da aka haramta ma ba magana ka farautu wani abu dabba farauta to shine shi ubangiji kuma zai jarrabe su da wannan dan haka sai su zo sai suna tafiya an zauna a zango sai ka ga wani zomo ya shigo tsakanin su sai dutsa suna kallon sa ba shi da mun kanta cikin sahih bukhari ba hadisin abu qatadata wanda sun to shi bai dau harama ba sai ga wani jakin dawa sahabbai suna kallon sa sai wannan ya kalli wannan to kuma suna son sa amma ba da masu sauce shi shi kuma abu katarata bai ɗo harama ba ta ƙarshe shi abu abu katada shi ne ɗauki mashinsa ya bi wannan jakin dawan ya je ya kamo shi ya yanka shi ya gasa shi kuma ya ba su suka ci saboda idan aka idan kana cikin harama ba dama ka ci ko wani ya je ya kamo saboda kai shi ma ba zai ba kai amfani da shi ba amma idan ya kama ba dan kai ba kawai ya kama yana gaza kwado ya ce in gwamna ba kai danye ba wannan kuma sai ka ci haka Allah ya shar'anta to shine shine a lokacin ubangiji zai jarrabe ku da wannan ubangiji yayi muku haka ne li ya'lama Allahu man yakhafu dal gaibi domin ubangiji ya bayyana da wanda zai ji shayansa a fake ay halun ai ga'iban alhalin yana fake walam yarahu bai ganshi ba fa ta nufi sai da sai ya nisanci ita wannan dabbar ta farauta famani ta da ba da zalika wanda ya ƙetara annahaya anhu hanin nan bayan an hana an hana shi kuma yayi fasadahu yaje yayi farautar falahu azabun alim to azaba mai raddi ta tabbata gare shi shi Allah shi yake shar'anta abin da ya ga dama ba za ka ce dan me dan me dan me ba yadda ya ga dama yake yawa a cikin abubuwa na shari'a akwai abin da yake ma'aqulul ma'ana akwai abin da yake gaira ma'aqulul ma'ana akwai abin da shari'u yana faɗa ka yi shi ko ya hana ka kai da kanka zaka gane dalili yanzu nan da aka faɗa ka ce kada a sha giya ai ko ba ai ma bayanin me dalilin haramta ta ba kai ka sani ka san abin da giya take sawa na illa ka sani amma yanzu kamar wannan in kana cikin farauta cikin harama kakkai farauta ko kuma a'a in ka rasa ruwa yi taimama za ka fahimci hikimar wannan ba ka sani ba Allah ya ce yi yi shi yasa duk abin da sharu'u ya zo ya ce yi kawai tafi a kai na'am falahu azabun alim za mu je يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا القول وأنتم قول ومن قتل منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به سواء منكم حيا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ثيابا من قربات عبده عفى الله عما وعاد فلن تكون الله والله عزيز
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku wanda kuka yi imani kada ku kashe dabbar farauta wa antum hurum alhalin kuna cikin harama da hajji ko umara muhrimuna bi hajjin aw umratin kuna masu daukar harama da hajji aw ko umara wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe shi daga cikinku ya kashe dabbar farauta daga cikinku muta'ammidan da gangan fajaza'un bitanwin kenan wa raf'u ma ba'dahu sai ya zamo abin da zai zo kuma sai ya zamo mislu idan kuma kai idafa fajaza'u misli shi ka karanta ko fajaza'u misli to fajaza'u misli ma qatala sakamakon abin da ya kashi wato minan na'an na dabbobi shine ya tabbata gare shi ya hukumu bihi zawa adalin minkum ma'ana kwatancin abin da yake na dabbobi shine ya tabbata gare shi ya hakum bihi zawa adalin mazaje guda biyu daga cikinku za su yi masa hukunci ai bil misli da kwatancin abin da ya kashe din na farauta za a samu wasu mazaje kwaya biyu su yi masa hukunci akan haka lahu ma fitnatun yumayyizani biha ashbahal ashiyai wanda suke da wato fitna yadda za su ware kamancicicen abubuwa wane abu kaza ya yi daidai da kaza wa haka mai ibina abbasin wa umaru wa aliyu radiyallahu anu fin na'amati bi badanatin ya ce haka sai da ibina abbasin da sai da umar da sai da ali suka yi hukunci akan wanda ya farauci jimina da suka ce wannan ya yi daidai sai ba da katuwar taguwa wa ibn abbas wa abu ubaida fi baqar al-wahshi wa himarihi bi baqaratin da abu ubaida da ibn abbas kuma su kuma suke hukunci a cikin jakin dawa idan ka faro ka faro toshi sai suke hukunci a samu saniya a bayar wa ibn umara wa ibn auf fi zabi bishatin shi kuma da ibn umara da abdurrahman dan auf suke hukunci da a cikin wanda ya faro barewa shi kuma ya bada akuya yawa ai daman kaga faɗa da yace musulma qatala minan na'am sai yace ai shibhu fil khilqati dabbar da za a kwatanta ta wadda ta yi kama da ita cikin halitta idan ka kamar jimina katuwa ce sai aka hukunci da ita da taguwa sai a samu ko wadda ta yi daidai da ita kamar wajen sha'anin ko irar halitta ko yadda take cin abincinta da sauran inda suka kamance ceniya shine yace وحكم بها ابن عباس وعمر وغير ما في الحمام لأنه يشبهها في العبد kaga ibn abbas da sayyidina umar su kuma sun yi hukunci akan wanda ya je ya farauto barewa shi kuma wato filhammami wanda ya farauto ta tabara ta maka kawai ka farauto ta ka kama ta shi kuma suka ce to wannan sai ba da akuya a'a ya haka sai suka ce la annahu yushbihu hafil abdi domin sun yi kama gurin shan ruwa tattabara ai za ga shan ruwan ta kwankwada take za ga zuka take zuka take to wai yayi daidai da kamar ita barewa sai su kamanta ta da wannan hadayan ai halin cewa wannan sakamakon hadaya ne baligal ka'abati wanda za a isar da shi har zuwa ga ka'aba ay yablugu bihil harama zai isa za a isa da shi wannan abin da za a biya na hadayar har izuwa harami fa yazbahu fihi wa yatasaddaqu bihi ala masakinihi shikenan an zai nan harami a nan harami za a yi sadaka za a raba almajiran da suke cikin harami wala yajuzu an yazbaha haythu kana bi halatta mutum ya yanka inda yake ba a sai an zo nan cikin harami tunda Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati na'am au alaihi kafaratu ko kuma shi ne fa in lam yakul lisaydi muslim minan na'ami kal usfur kal usfur wal jaradi fa alaihi qimatuhu idan ya zamo kuma ita dabbar farautar da mutumin ya farauto batta da abin da za a daidaita ta da shi to sai kamar ko tsuntsu ne ko fara to sai ai mutum kimar abin sai ya biya au alaihi kafaratun ko kuma ko kuma yi kafara kaga ala tahayyir kenan ko kuma yayi kafara in waje da in ya samu damar yin kafara ita kafara shine yace hiya da am masakina shine ciyar da miskinai min galibu qutul baladi daga abincin wannan garin abin da yake shine marin jayi a abincin wannan gari ma wisawi qimatul jazai abin da zai daidai da kimar sakamakon likulli miskinin muddin kowane miskini za a bashi muddu misali sun yi hukunci ya farauto barewa shikenan akuya ce zai bayar to shikenan sai a masa kimar ita akuyar za ta yi nawa ai za ta yi kaza a cikin sha'anin kuɗi to shi kuma wannan zai auni kamar wato mudu nawa na abinci misali sai ce zai auni kamar mudu 20 shikenan sai ya samu miskini 20 kowa ya bashi mudu daya aw adal zalika siyaman ko kuma kwatancin haka yayi azumi adadin kowane mudu in ya kai mudu 30 yayi azumi kwaya 30 ya sumuhu an kullu muddin yawman yawman kowane mudu ya musa azumi na rana daya Allah ya ce wannan liya zuƙa wa bala amurhi domin ya ɗanɗani nauyin sakamakonsa abinda aka ce kada ya yi ya yi to ga abin da zai yi afallahu amma salaf ubangiji ya yi rangwami da abin da ya wuce min katalin saidi na kashe dabbar farauta ƙabla ta harimi tun kafin a haramta shi wa mana ada wanda ya dawo ya yi bayan an haramta fayyantikim Allah min to ubangiji zai masa hukuba wallahu azizun Allah mabuwayi ne galibin ala amrihi madan jaye ne a cikin lamarin sa zun tiqami kuma ma'abucin kamu ne da yin hukuba mimman asahu da wanda ya saba masa wa ulhiqa bi qatlihi muta'ammidan fi ma zukira alhaba can da yace wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe shi da gangan ya faɗi sakamakon abin da zai yi sai ya ce to an ritsar inda kuskure ma ka kashe ko da ke kuskure ne ka kashe shi ma ɗin abin da za ka yi kenan wannan wata alfarma ce da Allah ya wa harami Allah ya alfarmanta haramin maka da haramin madina kana cikin harama ma in ka bulko haramin maka dabba ma ta kufata ba za ka farauce ta ba shi yasa dabbobin da suke cikin harami ma kewayen harami kai shukar da take ciki ma ba za ka cire ta ba ta aminta duk abin da mutum ya ma in ya shigo cikin haramin Allah to wannan ya kubuta saboda Allah ya amintar da shi haramin Allah ga babu wani abu na cuta da ake so ya nufo shi na'am to mu je
ومن لهم البيت البحر وقعامه متاعا لكم وللسيارة ومن عليكم سيف المغربات قربا واتقوا الله الذي إليه ترجعون أهل لكم صيد البحر أيها الناس halalan kuntum aw muhrimina kuna cikin harama ko ba cikin harama ba an halatta muku wato wato wato dabba ta ruwa an takuluhu kuci wa huwa ma la yushi illa fihi shine abin da baya rayuwa sai a cikin ruwa ka sama ki kamar kifi bi khilafi ma yushi fihi sabanin abin da yake iya rayuwa a cikin sa wa fil barda akan tudu in dai dan ruwa ne to wannan kuna cikin harama ko ba ku cikin harama wannan shikenan an halatta muku shi wata'amuhu da kuma abincin da yake cikin ruwa ma ya kuzufu mayyitan abin da ruwa yake jefo shi a mace wannan in dai dan ruwa ne ko matacce ne sai ka ci ne hadisi nan kaga da yake cewa aka tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin ruwa da abin da ke yace huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan kogi tahuri mai tsarki ne alhillu maitatuhu mushensa kuma halal ne duk abin da ya zamo a cikin ruwa yake rayuwa an ka ɗauko shi cikin tudu ba zai rayu ba wannan halal ne ka ci amma badda abin da yana iya rayuwa a cikin ruwa yana iya rayuwa a cikin tudu badda wannan idan kuma alhanzir ne na cikin ruwa dan alhanzir haramun ne to sai ga alhanzir a cikin ruwa ko jaki na cikin ruwa to shi kuma wannan malamai sun yi sabani a kansa akwai maganganu a kansa mata Allah kuma Allah ya muku wannan ne dan jin daɗi gare ku ta kuluna huku ci walis sayyarati da kuma saboda matafiya daga cikinku yi guziri da shi wa hurrima alaikum saydul barri an haranta muku farautar abin da yake kan tudu huwa ma ya ma ishi fihi min alwahshil ma'kulu an tusudduhu shine abin da yake rayuwa akan tudu daga dabbobin da ake ci ku farauce shi in dai kuna cikin harama to ba dama ku farauci abin da yake rayuwa akan tudu ba na ruwa ma duntun hauruman muddin kuna cikin harami falau sadahu halalun idan wanda ba a cikin harama ba ya farauto shi fal muhrima akluhu kaga shine harama zai iya ci kama bayyana da sunnata kamar yadda sunna ta bayyanar da haka kaga kaga can wani daga cikin sahabbai da ya kamo shi jakin dawa kaga ya gasa shi ya zo da karfatarsa gurin shugaba yana cikin harama ai kaga ya kawo shugaba wannan sallallahu alaihi wasallama kuma shugaba aka yi amfani da wannan abin yawa saboda yayi ne ba ba dan wanda yake cikin harama ba kaga a zamanin sai na Usman shi ma irin wannan ta faru wani ya ga sai na Usman yana cikin harama an tu ya je farauto jakin dawa ya yanka ya kawo sai na Usman sai na Usman sai ya kici ina da mun yi shi a muwadda shi kenan sai ya ce wa da da jama'arsa ku ku ci ni an inna ma si da la ajali ni an yi farautin ne saboda ni saboda haka ni ba zan ci ba ku sai ku ci wattaqullaha allazi ilayhi tusharuna ku ji shayin ubangiji wanda zuwa gare shi ne za a tattara ku na'am جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم ja'ala Allahu al-ka'batal baital harama ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya sanya ka'aba al-baital harama daki wanda yake abin alfarmantawa qiyamal linnasi ya zamo kariya ga mutane ya zama mai tsayawa mutane ay yaqumu bihi amra dinihi ya tsayawa mutane ya tsare musu lamarin addinin su bilhajji ilayhi ta yin hajji zuwa gare shi wajen yahun da kuma lamarin duniyarsu ya amulu dakhilihi wanda ya zamo ya shigo cikin haramin maka ya zama ya aminta ya tsaya wa mutum nan kana shigowa ka shiga cikin aminci wa adamu ta'arrudu lahu da kuma rashin bujira zuwa gare shi wajabyu samaratu kulli shay'in ilayhi da kuma janyo 'ya'yan dukkanin itatuwa zuwa gare shi ba inda ake shuka wani kayan marmari a maka amma ba inda za ka je ka ga kayan marmari zuwa maka Allah yi wajen albarka wa shaharar harama da kuma ubangiji ya sanya wata mai alfarma shi ma ya zama iyaman linnati mai tsayawa ga mutane mai kariya gare su bi ma'anar ashur yana nufin asharar harama watanni masu alfarma shine zalqa'ada wa zulhajja wal muharram wa rajab iyaman lahum ya zama kariya gare su ya zama aminci gare su da amnihimul italafiya ta yin aminci ga barin yin yaƙi a cikin waɗannan watanni wal hadaya da kuma hadaya wal qala'ida da kuma rataye irin ratayen da ake yi dabbobin dabbobi na hadaya mun karanta kwanan cikin hadisi kaga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha tana cewa da hannuna dinnan na karatayen da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa dabbobinsa na hadaya wanda za su rataya musu in za a koro su harami to duk wannan Allah ya sanya su kuma su zamo aminci ga ma'abotansu dan dabba hadaya in an in an koro ta an rataya mata wannan to ita kanta ta aminta ba za a taba ta ba ballantana wanda yake tare da wannan shi yasa ai kaga lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama aka tu aka nufo hudaybiya ai kaga da aka fito su quraishi sun ce ba za a shiga maka ba shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina usman ya shiga cikin garin maka ya gaya wa quraishi ya zo domin yin umara ne kaga daga ba wasu daga cikin quraishi da suka zo suka ga dabbobin shugaba da na sahabbai duk an musu rataye ai karkawa suke suna cewa wannan bai kamata mu hana su shiga ba bai kamata ba sun nufo ɗakin Allah ne to haka Allah ya alfarmanta haka Allah ya sanya ita wannan hadaya da qala'id haka Allah ya alfarmanta ɗakin sa Allah ya alfarmanta haramin sa amma duk irin wannan alfarmar da aminci da girma da kariya da Allah yi wa haramin maka da wanda yake cikin haramin da wanda ya ɗauko haramar bai kai irin haramcin da tsarin da Allah ya yi wa musulmi ba. Yadda alfarmar haramin Allah take haɗari ne ka taɓa yadda ya zo cikin hadisi duk wanda ya taro da wani mummunan abu zuwa ga haramin maka ko madina fa alaihi la'anatullahi wal malaikatu wan nasu ajma'ina inuwar Allah tana kansa da ta mutane gabaki daya haka in ka taro abun cuta zuwa ga dan uwanka musulmi musulmi haka kawai duk nau'in cuta ka nufo shi kai ma da inuwar Allah da ta mala'iku a kanka dan me saboda hadisin Abubakarata kwanan nan mun ka karanta cikin Sahih Bukhari kaga shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama duma'ukum wa amwalukum wa amradu wa a'radukum bainakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladukum hadha fi shahrukum hadha da jininku wani ya taba jinin wani da dukiyarku wani ya taba dukiyar wani da mutuncinku wani ya taba mutuncin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wannan haramun ne haramun ne musulmi ya taba jinin musulmi haramun ne musulmi ya taɓa mutuncin musulmi haramun ne musulmi ya taɓa dukiyar musulmi haka kawai ya ce ka hurmati yau mikun haza haramcin kuwa irin haramcin da aka yi wannan yinin lokacin aikin hajji yinin yana da alfarma fi baladukun haza a cikin wannan garin yadda aka haramta aka alfarmanta garin maka ba a nufasta da sharri haka shi ma musulmi Allah ya ba shi wannan kariyar fiyo mikun haza a wannan yinin naku shi sai akwai abubuwa da yawa wanda suke janyo wa mutum matsala amma ba a kiyaye su ka kiyaye alfarma haramin Allah saboda kana taka tsantsan amma baka kiyaye alfarma ɗan uwanka musulmi ba kar ka manta shi musulmi yadda haramin Allah aka tsananta aka amintar da wanda ya shiga aka amintar da haramin har aburahata da ya nufo haramin Allah da zai taɓa ka'aba ya aka yi masa ba ɗirin abaji da Allah ya turo suka halaka shi ba wa arsala alaihim ɗirin abaji tarmihin bi jahartin min sijilin to haka shi ma fa musulmi yake kana nufo zatin musulmi da cutarwa shi ma fa kamar ka nufi yaƙi da Allah ne musulmi ga hadisin ɗabarani da muke yawan faɗa shi gaba sallallahu alaihi yake cewa man aza musliman faqad azani duk wanda ya cuci musulmi ni ya cuta wa man azani faqad aza Allah wanda ya cuce ni kuma Allah ya cuta sai muna kula li ta'lamu domin ku sani anna Allah haqiqa Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne ga komai na'am Ku sani hakika Allah shadidul iqabi ne, mai tsananin kamu ne, kamunsa mai tsanani ne, wa annan laha Allah hakika ga furin la'auliya'i mai gafara ne ga masoyansa, rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su. Na'am. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تكون وما تكون باب أبن ديكي كم منذ صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ face isarwa ubangiji ya umarci shi da yi isan al'ibulagu lakun ya isan muku da saƙon Allah shi sa ya ce hal ballagtu a ranar da aka yi hajjatul wada'i hal ballagtu Allahumma shahad wallahu ya alam ma tubduna Allah kuma ya san abin da kuke bayyanawa tuzdiruna min al'amali abin da kuke bayyanawa na aiki wa ma taftumuna da abin da kuke koyewa ai tukufuna minhu fa yujabikum bihi abin da kuke koyewa kuma Allah zai saka muku da abin da kuka bayyana da abin da kuka boyar da Allah ya sani shi a gurin Allah duk ɗaya ne kai ne akwai gaibu da shahada a gurinka shi kuma alqur'ani tanazzuli ne ana magana ne da kai dan adam ana magana da abin da zaka fahimta yasa kullum suka ji ana cewa halakar samawati wal arda saboda kai duk iya sanin ka tsakanin sama da ƙasa ne amma akwai abin da ba san ba akwai abin da ba ƙasa ba baka sani ba duk kewayen da zaka yi baya wuce iya sama tsakanin sama da ƙasa ba za ka shiga cikin malakutun ubangiji ba ko cikin jabarutun sa ko wata kimiyya ta zo a cikin a shiga cikin malakutun ubangiji can a shiga Allah ya tsare shi yasa ake mazancen iya abin da ka sani tsakanin sama da ƙasa na'am to mu je
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون
kul ka gaya musu ya rasulallah la yastawil khabithu wat tayyib ai alharamu ai abin da yake wato datti shine haram da tayyib da kuma abin da yake na halal tsarkakakke la yastawi ba zai daidai ba alhabithu yace nan alharamu wat tayyib shi kuma alhalal kenan ba yadda za a yi halal da haram su yi daidai ko kuma a'a alhabisu din ya zamo wanda yake kan tawaye da ubangiji wata yibu din kuma ya zama cikakken mumini ba yadda za a yi su daidai walau a aja baka kasaratul habis ko da yawan shi mummunan ko da shi wanda yake wa- wato wanda ya tawaye da Allah din ko kuma shi shi shi shi- ita haram din ko da ta kayatar da kai ba yadda za su yi daidai yana faɗa cikin hadisi sahihi yana cewa eh, hadisin ko ibn mas'udin ne shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana ce- yana cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit kwatancin wanda yake kan ambatan Allah kullun yake cikin lamarin Allah da wanda baya cikin lamarin Allah kamar rayayye ne da matacce shi wanda baya kan lamarin addini ai matacce ne ko ka gan shi a raye mushe ne a mushe ne wanda baya kan lamarin Allah yake kan sabawa Allah yake abin da ya ga dama ai matacce ne zuciya ba imani ai mutum ya zama matacce amma wanda yake da kuma shi ne hakikanin matsiyaci amma wanda yake kan lamarin Allah yake kan lamarin shugaba ruhin sai ya cika da soyayyar shugaba Allah salma ga ɗabi'u masu kyau wannan shine hakikanin rayayye kuma shine mai arziki kuma shine lafiyayye ko ka gan shi bashi da lafiya to wannan lafiyayye ne shi kuma wancan kafiri wanda baya kan lamarin Allah ba imani a tare da shi ko ka gan shi da lafiya shine hakikanin mara lafiya in akwai wani dattijo ya rasu wani mutumin kirki Allah ya saka masa da alheri sanda wani dan uwa na'am na'am ya rasu an san na'am na'am salihin mutum shi mutu ma baya yi ana ce man na'am na'am saboda kullun ko me kace masa zai ce na'am in ma duka sa kai zai ce na'am to sai ya rasu wani baban Allah dattijo sai zo yi mana gaisuwa sai wasu zo suna ta kuka ko wanda ba ina ce "Hu, Allah sarki yake to ai mu yanzu mu ne abin tausayi ni mu nake gani matattun nace saboda me yace yanzu yadda zuciyar mu ta lalace ba Allah a ciki ai mu matattu ne shi kuma yanzu bawon Allah nan da muke masa kikkiawan ya tafi da imani ai shi ya samu rayuwa ta hakika ya tafi ya sadu da Allah da manzon Allah to haka yake shi yasa mu yi kokari mu gyara ruhukan mu da sha'anin Allah mai kawa kuma da kyakkyawar ɗabi'u irin na shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne ado amma mun sa kaya masu so da wane ne ba ba a kwalliya da ɗabi'u na shugaba ba ruhi bai ɗabi- bai ɗabi'antu da haske ba in ya zama mushe mala inda za a yi ma dadi suka dinga jin warin suka dinga jin ɗoyinsa an mutum ai suka dinga jin ɗoyinsa yanzu kafirin ya zo ya zauna suka dinga jin ɗoyinsa komai turanin da ya sa wannan na rashin imanin nan in Allah ya mutuwa zaka dinga jin wari yake ɗoyi yake yi shi kuma mumini ko bai yi wanka ba saboda hasken imani suka dinga jin ƙanshin imani kada ganin hasken imani a tare da shi ita wata rana shehu nan kaga su da yawa nan in yana ɗakin sa in mutum yaro sai ga rufe mutum da faɗa kai baka sallah ko baka kula da sallah in yace ashe ina yace ƙarya ga- sai ga mutum ya zo ya ce kuma wallahi kuma shehi haka ne sai ce to ai duk mai sallah kana ganin fuskarsa za ga haske a tare da shi in mai sallah amma duk wanda baya sallah gani sai ganganin tsohon dusu dusu ba hasken imani a tare da shi na'am to mu je fattaqullaha ku ji shayin ubangiji ya ulal albabi ya kuma abota hankali la'allakum tuflihuna ko cewa ku za ku rabauta na'am alhamdulillah
آمين